suna faɗi da harshen su abin da ba shi ne a zuciyarsu ba ni da ganin istighfar na neman annabi ne ma musu gafara din nan amma kuma da hudu abin da ke gaban sa duka a zuciyarsu da iyalinsu ne wasu suka shagaltar da su wannan duba shi ne a zuciyarsu ba kuma mukazimu da su makarata ne shi su zarihin cikin wannan hanzari na su قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا لو أراد بكم نفعا ya musu ta cewa ya zai mallaki wani abu gare ku daga Allah a istifhamu istifhami ne ma nan na fayi ma'anar ko na fayi ai la hadawa ɗaya da zai mallaki wani abu gare ku daga sha'anin Allah idan Allah ya rubuci kuwa gare ku bi dhammi fatahi badi burran wa banha ma barran wa bi fatahi badi ka barran wa banha burran idan Allah ya rubuci kuwa gare ku ko ya fi ilfa amfani gare ku بل كان الله ما تعملون تعملون خبيرا خبيرا duk wani ya tabbata masa ne da abin da kuke yi ai nan da wani tafiya da zalika da mun shirin da zuwa duwa da wannan manne بل ظننتم أن لم ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا mulkin hore yani ban din sun bugubuwan nan guda biyu da intikali kishiwa ce nan garin daga wata bukata ila akhar zuwa wani in ban ba haka ne ba ba iyali ne suka shirar da ku da zuciyoyi ba ba wani uzuri ne da guru wato ba ba ku da wani uzuri ku da yadda so kuka yi manzo Allah ba zai dawo ba sallallahu alaihi wa sallam shi da mu'mini ba za su dawo wajen iyalin su ba abadan har abada har su ga kasin da kuke nan aka ku kawata wannan zato a cikin zuciyarku ai innahu cewa manzo Allah istasaluna za a tuki kafin da kasar da kisa fala yarjuna ba za su dawo ba shi za ku kike fitan karaka su raka su wannan su kun ga shi wannan sauki wato zato wanda yake mummuna shi ne haza wannan zakan wa gaira hu da wannan sa wa kun kun da mata dai kuma mutane buran halakaku kawai idan uba irin zan yi yana halakake ai hali shi da halakaku inda Allah a wajen Allah bi hazan zanni da wannan zato ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا wanda bai imani da Allah ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ta da duta ga kafirai na rawaita shiribatan mai karfi ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من ya يشاء ja mallakar sammai da kasirin na Allah ne Allah yana gafara ga wanda ya so yana azabtar wanda ya so وكان الله غفورا رحيما wani ya tabbata mai gafara mai yawan yin kai alam ya zana bai gushe ba mutu shi mai zuban duwa mai wa bikin da abin da aka ambata يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم hakika wanda suke ababen yin shirkan wannan albarkun ababen ambatan nan sannan yin fallisa din da cewa idan kun tafi zuwa wajen gari ne shi ya magani mai haibara ita ce gari mai haibara in kun tafi wato don ku rike ta sa dinga cewa garu na ku iyale ne ai usur ku na ku ban mu na tafi ku mu ji ku linafu da min hadamu ma burka daga wannan gari ma da za ku samu يريدون أن يبدلوا kalam كلام Allah الله suna yi shi za kawai da cewa ku basu yi ku basu yi kudin nan suna nufin wai su musanya zancen Allah dan Allah ya ce ba za a kara mun kamar ya Rasulullahi wa min qira'atin wata qira'a ma kalimar lahi suna nufin suna nufin su musanya kalmomin Allah da zikr lahi ayi wa da hu wato alkawuransa da yayi daga na ima haibara da ganiman haibara ahal da ganiman haibara da ahal hudaybiya kuma abuta hudaybiya ka so kan kadai wato Allah ya ce kuma abuta hudaybiya da kuke sulhu ba ku yaki ba kun shiga wata da yaki ba aka ce ku yi hakuri Allah zai masa ya muku zai ba ku wata ganima yanzu kun kusa za ku je ku samu ta ku kadai ku kuwa dukkan ku annabi zuwa hudaybiya nan to yanzu ba za ku je ga yakin haibara ya zo an tashi an ce wanda ya raka maka kadai shine zai tafi munafikai sun zo sun yi sai a sa da su wai dan su kare ta wancan zanje da Allah ya ce mutanen man kadai su ne za su je samu wannan ganima sai to ba ka shi an ce su kaɗai mu gaba zuwa ta kula mu an nemo haka wani suke nufin su yi قل لن tattabi'una ga yawan sai rasulullahi kace ba za ku bi mu ba ذلكم قال قال الله Allah min من qabl قبل haka Allah yake tun gaba Allah yake ba za ku bi mu ba ko da na ce ku biyo mu ba ba za ku iya ba da Allah ya ce ba za ku bi mu ba haka Allah ya faɗi qabla awdira tun ba mu dawo nan gida ba yake mutan wanda suka bi mu ba ne kaɗai za su tafi فسيقولون bal ta hasuduna na haka hakika sa dinga sha'a ba Allah ne ya faɗa ba haka da kuke mana dai kai an nasiba ma akum min daga nan idan kar mu samu wani abu gare ku daga gani ma hukum sun zama ko hadu wannan to kai al'adar ko je al'adar mun ce nan cewa ko idan kaga idan kana wani kana wani karami masala in kana wani masala ko kai babba ne ko wani karami ne kai idan kaga wani na nema ya kace danci a masala ta addini ya sa lalata wanda za ta iya da Allah da ba in kace a'a to sai ke ɗanu tar cewa ya ce hasada yake baka so yake yar gare kai ma za ka girma za ka ɗauka ka shige na gare ina yau ka hasada ko ba ta yi ko so kai magana sai ce hasada kake sai ce hasada kake kaga abin da zai ɗauka za a shi kada yake so su da yake so shi shi ke hasada suke muku amma za su ɗauka to irin wannan zancen ne kaga shi sabon annabi ba kansa amma wannan Allah ya ce kar a fita sai waɗannan da aka ce Allah ya ce kar a yi sai su ce hasada kuke mana dai dan kar mu yi mu wato ruwan samu gani ma kuma za a ji a yi wa riba ko ce mana hasada kar a yi to haƙi har yau wannan misalar tana nan har yau har yau idan maɗini ya bayyana idan wanda yake na Allah ba ya san maɗini nan ya tsaya ya magana sai sai danu tar sai ne ba din na ce haka da yake maka kullun ya ga wato kai ma za ka zama mai girma kai ma za ka zama babba ba san ka zama babba ya fita shi idan ka gani shi kadai dai sai to ka gani har yau haka take man kanu la yafqahuna illa qalila illa bai su tabbata da kawai ba za su fahimta dai ba su da fahimta kawai illa za su fahimta ne da jin daga cikin addini mu fahimta amma illa qalila sai ka anne yin daga cikin su suka yi fahimta قل للمخلدين من الأعراب ستدعون إلى قوم ذي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون Muhammadu ya Rasulullah ga wanda aka yi jirtar daga larabawan ƙauye, ai al-Mansuri na ababen ambata wannan kariya musu irtibaran domin jarraba fa ko za su yi gari wanda suka yi shi su yi ta nan ba. Ya musu da to ku dakata, ku sannan za a yi kiran ku zuwa waɗansu mutane. Mutanen nan kuwa wali ba su ai ashabi ba su ma buta yaƙi ne mai tsanani. Jiya aka ce hun banu hanifata, banu hanifa ne, ashabu da yamama ta ba buta yamama. Wakila ka ce harisu ne wa rumu da rum. Tuqatilunahu za ku je ku yaƙe su, halu hali ce muqaddaratu muqaddara. Hiya lamad'u ila ya yi wanda ake kira zuwa gare ku sun ma'ana a cikin ma'ana za a kiran ku ku je ku yaƙe su an musulmi ko an musulmi ko in ma su musulunta fa la tuqatiluna ba za ku yi yaƙin ba fa in tafiyu idan لم تجيئوا يوتكم الله أجرا hakana حسنا idan kun bi zaki tarihi zuwa yaƙin nasu annabi ya ce ku fita kun je kun yaƙe su to shi kenan Allah ya ba ku lada wanda yake kyakkyawa وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا dalima أليما idan ko kun ba da baya kamar yadda kuka ba da baya sun ci gaba a cikin tafiya wajen yakin maka ubangiji ya azurce ku azaba mu laman amma sa da dadi ليس على اللعن هرج ولا على الأعرج هرج ولا على الغريب هرج harai babu babu laifi bisa makamun ritar ta jihadi cikin wurin yaki haka na babu laifi kuma kunci Allah haraji musu wanda yake gurgu ba zai iya bai da karfi cikin wurin yaki wala al waridi haraji babu kunci ba musu wurin yaki ba kunta ta ba babu tsanani babu laifi akan su ritar ta jihadi cikin wurin yaki musu wurin yaki cikin wurin yaki ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار har wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Isa alaihi salamu da kaukarsa a ƙarshen zamani alama ce ga alƙiyama wato sharɗi ne daga sharaɗan alƙiyama da shi saukar nan ta za a san ku zashin alƙiyama wato ambatan annabi Isa alama saboda hasalar abu da shi wato ita bisa mubalaga cikin kashewa ta za ina daga abin da za a san shi da shi kai ta ce shi nassan a ainihin alama ne don kusa da kusacin alƙiyama ko cewa haruwarsa ba da uba ba ko ko rayarwarsa matattu duk dalilin ne bisa ingancin tashin alƙiyama wanda yake shi ne muhimmin abin da kafirai suke musu daga lamura masu abukuwa a cikin alƙiyama ya zo a hadisi annabi isa zai sauko bisa kusa wani dutse da ƙasa a ƙasa a tsarkakewa ana cewa ya ta ahiku wato kamar amiru ne alƙarya ce tsakanin haurana da gauru
وعليه مزرعة وبين wato tufafi biyu na jikinsa مسبوقتين ababen rinawa biyu بالأهمر da riniya فإن المسر الدين الأهمر wato wai ma'ana ja نعم نعم نعم وشعره gashinsa وشعر رأسه gashin kansa يمين shafaffe ne وفي يده يربج akwai kasosuwa a hannunsa sannan ya sauka وفي هيكة da ya kula ya fice dujal ويأتي بيت المقدس sai ya bai magadisi والناس في ثلاثة mutane suna cikin sallar su ba وفي رواية a wata ruwaya في ثلاثة a الأسر sallar la'asar suke ويتأخر sai الإمام limamin ya ja da baya نعم ويكلمه ya ita إذا isa ce da shi shige dai ويصلي خلفه sai annabi isa ya salla a bayan limamu على على شريعة محمد bisa shari'ar muhammad عليه السلام alaihi salam ثم يكثر الهندي sannan ya kashe alhanzur ويكثر ya السليم karya gumaka ويخرب الرياء ya rushe kuma wajen ibadar yahudawa والكنائس da wajen ibadar nasara ويكثر ya kashe النصارى nasara sai إلا من آمن wanda ya imani da shi وفي غير أهله يا أهليه الأنبياء النبراء أولاد allati الذين ƴaƴan kishiyoyi ne ƴaƴan ƴaƴa mata ne ƴaƴan haloli ne أنا حول الناس ni ne yake kushi cikin mutane da isa ابن مريم dan isa dan maryam ليس بيني وبينه نبي babu wani annabi tsakani na da shi وأنه أول ما ينزل shi annabi isa shi farkon yadda zai sauka كثير zai karya gumaka يقاتل zai الإنسان kashe alhanzur ويقاتل على zai الإسلام yaki bisa ɗaukaka musulunci ويحرم الجزية ya bi domin rushe wajen ibadar yahuda da wajen ibadar nasara وفي الحديث ya zo a hadisi
ليوشكن أن ينزل عليكم ابن ya مريم fita ta dan maryam ya sauka cikin ku ji annabi حكما ina ne hukunci alƙalanci وأدلا adali وكثير zai karya gunki ويقتل الإنسان zai kashe alhanzar salibu gunkin da tsarar ɗinnan ba shi ne salibu wanda suke shata shi a jikin komai ɗinnan
ويرق ta الجزية yadda jiriya وذلك في زمانه الليل wato addinai duk su fashe a cikin zamaninsa sai addinin musulunci galai كلها dukkanta sai إلا الإسلام musulunci galai أن دل آهب الهدي wato ƙarshen hadisin ya shiryar على أن المراد duka cewa abin nufi ورق da الجزية ta yadda jiriya wato تركها barin da zai yi ورفعها عن الكفر da ɗauke ta ga wurin kafirai sai wasu musulunci kawai ko ta koyi أن لا يقبل إلا ba za a karɓi الإسلام komai ba sai musulunci وذرى بذلك النوع wa nawa ya sarraha da wannan ولأن المراد la'alla muradi بالكسر da karya gunki da aka ce zai yi والقتل da kashe alhazir da zai yi المذكور a wurin mutum biyu ليس حقيقته ba haƙiƙar su ne ba بل إزالة ai آثاره ma'ana gusar da gurabun su ne عن الأرض ga bulan ƙasa وفي زي مسلم ya zo cikin gataccen musulmi فبينما هو annabi isa yana nan لأن المسيح ina nufin annabi isa لأن المسيح da الدجال masihar dajjal yana nan نعم إذ بعث الله المسيح sai Allah ya taso annabi Isa مريم dan Maryam فينزل عند sai المنار sai ya sako ya sauko wajen manaran nan hala عن بشركي دمشق a can gabatin bishar iya da mashiga a gab- a gabatin da mashiga بين محاربتين tsakanin حديث وبين ina tsakanin tufafi biyu مسبوقتين ababen danyewa biyu بالهرب بالهرب بدمي منهم أحمر wato ƙayyun ƙune ja عن والي أن كفيه yana mai ajiye tafukansa أجنهة ملكين bisa mal- fuskan mala'ika biyu إذا دعدا رأسه idan ya sunkuyi da kansa فترى sai sai ya ɗugo
وإذا رفعه yana ɗan kansa حذر منه جماع sai ko lu'uli idan ya gangara daga jikinsa كاللؤلؤ kamar lu'uli ta shi ke na isa amma isa bai yi sauka ko
مكافر بكم لما يوم القيامة والقائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين فلو تجمع الله النصف الباقي والقائل النكاح سنتي فمن رجب عن سنتي فليس مني والقائل تزوجوا فإنه أجر البشر وأحسن الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعلموا أيها السادة الحاضرون بأن أمانة الله السيدة إبراهيم ووضي الذين يؤمنون بسبيل كلمته كلمته هواء لجبريل عليه السلام مبلغه جميع واحد نقدا واعلموا واشهدوا من زوجته اياها على بركه الله وعلى كل من مضى من المرسلين كما اشهدوا من هذا بارك الله فيهما بارك الله فيهما كثيرا طيبا هل الله ارزاقكما ووفق الله بينهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان كنا نسينا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ولا تغفرنا ان توفينا وتقنا وتقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وانصرنا وارحمنا وارحمنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء انصتوا رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا duka Allah ya yarda da masu imani da da suke tafa gare ka ya Rasulullahi bin Hudaybiya a nan Hudaybiya ta da jinarati karkashin itaciya sai ya samu rashin ita ka hanya ce wa hukumu alfin su dubu ne wa salatu yatin da ɗari uku awa ta sarko sun fa haka yawa ba kuma bayan ahun manzo Allah ya musu shafa ala an yana da zuwa Quraysh musu cewa za su yi hannu da hannu da Qurayshawa wallahi ya zuru da cewa ba za su gudu ba mai da mutu daga mutuwa akan shirin haka aka yi shafa fa alim Allah Allah ya san ma shi kulubihim abin da ke cikin zuciyar su da cikin na gaskiya wa rufa'i da suka alkawari fa anzala sakina ta saukar da nutsuwa alaihim wa suka gare su wa asabahum ya saka musu fata wani fatahi qariban muku saki ko fatawa haibar shi ne bugun haibara bayan sirajin bayan shi ya su ne da hudaybiya daga hudaybiya ومظالم كثيرة يأخذونها har yau Allah ya saka musu daliloli masu yawa da za su rike ta ne haibara daga haibara وكان الله عزيزا hakima ubangiji ya tabbata buguwayi ne da hikima ai lamai dole da wuce ba mutu sura da zuwa zuwa da zalika da wannan وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكفى الجنات عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما Allah ya yi muku alkawarin ganimomi ma masu yawa bayan mayakin haimara da za ku rike ta amin da fito haji daga gudan gudan da za ku yi saboda haka Allah ya gaggauta muku wannan ai gani mutu haimara ita gani mun haimara ya gaggauta muku a bakin yakin da ba ku samu kun yi a Makka ba wa kafa Allah ya kame hannuwan mutane ga buran ku shi iyalin ku shi iyalin ku lamma haranci ne har da kuka fita kuka bar Madina babu kowa wa Muhammadu ne Yahudi Yahudawa suke nufin za su kame iyalin ku fadar Allah sai Allah ya jefa aro bara da ni fi kulubihim cikin zukatan Yahudawa wani kusuma ai dan al-mu'ajjalatu ita wannan ganima a bagar gauta wannan adafin adafi ne alamu kaddarin musu muqaddari ai sun kuma hu dan gode wa Allah dan wannan ganima da aka yi gauta kuma ta zama aya ce da mu ne daga masu imani shi da sarkin cikin nazara da su dan kuma Allah ya yarda ku ta farki wanda yake madaidaici ai shi ne dariƙar tawakkuli ta farkin dogaro alaihi ga Allah wata huri da amri da huwa da amri ilaihi zuwa gare shi ta'ala ya daukaga وأخرى لم تقدروا عليها قد هاق الله ina بها sannan Allah kuma ya gaggauta musu muku wata gari masu bace magani masu ba ne na magani ba ayan ayan zallada wani magani ne mukaddaran abin kaddarawa wa magani ma uhura da magani udot da wata gari mai ma wadansu da nuni wadansu mutu da ummun tadani da ba ku da iko bisa gare su za ku samu yi min fara ita daga fara cewa ruwa garin Allah ya ce wa da ita ai alima Allah ya san annaha cewa ita wannan gari masu ta kuna lakum zalura ta zama gare ku وكان الله على كل شيء shay'in قدير kabira ubangiji ya tabbata mai iko bisa kowane abu ai lalle gare da bishe ba mutum sunan da zalika mai sabantuwa da wannan ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار da dai waɗanda suka kafirta nan wato a sun yaƙe ku mutanen makarin hudaybiya ta hudaybiya wallahi da sun ba da baya ثم لا يجدون وليا ولا wala nasiya ko ba za su samu wani majibanci ya rasu da zai ci a yanzu ba wala wani mataimaki da zai kan yanzu سنة الله التي قد خلت من قبل Ubangiji wato wannan al'ada Allah ke nan manzon manzari ne mu shi mai karfafa halimar wulli da nake ga abun kunshe wani jumla kamar da ke gaban sa nan habibatul kahirina al'ada Allah ke nan daga kare ka iyakin kahirai wani sirrin mulki ne da ke rike masu imani ai sallallahu zalika Allah ya sunnanta wannan sunnatan sunna allati karhalawa da jiji da min qabli kin san gaba
ولم تجد لسنة الله تبديلا ila ba za ka samu musanyawa ga al'adar Allah ba minhu daga taimakon musulmi da wada yakin kahirai وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه alaihim shi Allah shi ne wanda ya kama hannuwanku ya kama hannuwanku ga buran da su fada muku ba kuma ya kama naku hannuwan ga buran a cikin cikin Makka zai hore da Allah yani anan hudiyya ne domin hudiyya cikin Makka ne dan a harami yake bayan kuma bayan ubangiji ko ya ba ku rabo akan su fa inna samanina domin mutum samanin minhu da Qurayshawa da su suka zo suka kewaya ya suka ruku ga sansanin ku suka zo sansanin Annabi za su yi wato jasu bai za su jasu ji daga ko an ga hala su kwashi wani abu su ga da lisi bilin ku dan su samu wani abu da gare ku ko uhu ya aka yi sai aka kama su wa ce ni ma aka zo da su ila rasulillahi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fa an hum manzo Allah ya musu amana wa halla su dinahum yawhum hayyatu kana zalika to wannan ya zama kuma bakirin dinin kuma bin sulhu وكان الله بما تعملون ya بصيرا ubangiji ya tabbata masani da abin da kuke aikatawa ko ya amulu da abin da kuke aikatawa ai nan ne ubangiji ya rushe ba mutum cikin da zalika da su mantuwa da wannan هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ mahilla su ne waɗanda fa suka kamar su gudu nan makka suka tsere ku kuma ga wannan masallaci masallacin harama da hajji wato masallaci mai alfarma ai an da usul suka tsare shi gaban saduwa ilaihi zuwa ga masallacin wal hadaya suka tsare hadaya ku maduhun maduhi ne ala ku muka kun din nan muka dukun su tsare hadayar kuma ba ku ban ai mabusan abun tsarewa halin hali ne an yablu ga mahillu da bai daga baya kai mahallin da ya kamata a yanka shi ba ai makana wani ba zai je gurin sa ba allazi yunharu wanda ake so da jibi a ciki arasan ga al'ada wa huwa al-haram shine harami wa bil istimal madani ne istimali ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ba dan dai mazaje waɗanda suke masu imani ba da mata waɗanda suke mai ne mata ba ji jira samu mun ji makata a nan makka mar kufari da suke tare da kafirai ba su samu dama su yi hijira ba lau ta alamu hu ba ku san da su ba duk fatin duk fatin imani ba ku san su da kuma imani ba ba dan dai an taɗa hu ba dan ka kar ku taka su ba ai ma'ana ta kasu hu kashin kuma al kufar tare da kafirai lau ne na lakum da an yi muku ne ku fatin sun ku zo ku gudu makka to abin da yasa Allah ya sa wannan abin kenan yau ma maka ba za a bude ta asan Allah da izini ya je a yaki makka ba saboda akwai mu ne maza da mu ne mata rauna na a cikin makka da samu dama sun hijira ba suna nawa baki a cikin nan daga ya ka fada maka da yaki zuwa duk a karkan yanzu sai a ce a tare suke da shi to dan haka Allah bai izini gare su cikin yaki ba badal istimali badal istimali ne min hu lakum ko da jiba kun min hu ma'aratu sai lahi isabe su saboda kashe su idan kace su ai ismu lahi isabe su bai ilmin ba ko da sai dai kun na ku bi da wannan laifin wanda ra'ayin da yake da mun ga ba dukkan sai daga sun sun nan guda biyu duka ya bisa da limin zukuri da rinja yadda mazaje ne bisa mata wa jawabu lala jawabu lala mahduhu abin shahiwa ne ai na mu da nasu ba dan haka da an muku izini da mutum cikin bude makka lakin da ni ban ko da ba izini ne cikin bude makka shi ne izini yayin nan saboda yake akwai waɗannan a ciki ليدخل الله ليدخل الله في رحمته mun من ya sha يشاء da mu ubangiji shigar da wanda ya so cikin yin ransa kalmomi ne da mazkuri na kamar mu ne nan ababan ambato لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا azaban alima da dan su ma ku dawo da namu mun da ke cikin maka ai kamar yanzu sun mai su Allah ku fara gaban kafirai wallahi da mun azabci wanda ku suka kafirta daga cikin mutanen makka ai ina da baka daga mulwa makka ne irin yayin nan ya Allah azana shine ne izini lakum ga ku ya rasulullahi fi fitan ya cikin buɗe makka da mun azabci su azaban aliman ai ma'ana mu ulama abasa wa da kabi إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الياهلية ya tuna yayin da tuna ya rasulullahi mutane lokacin da lafiya ne da Allah na da mun azalci waɗanda suka kafirta yayin da waɗanda suka kafirta din nan wato suka sanya wato yazin zuciya a cikin zuciya su ai al'ana haka ta tashin hanci ne shi daga abin suka ce yazin zuciya irin yazin zuciya da hiliya ba ta wani imani ne ba ta wani hujja ba madalin madali ne yin hanyar yake daga hanyar yake din nan wahum to wahiya ita ce wato hanyar da suka kake nan ita ce sabbahumul nabiyya tsare wasu annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu da abokansa an yi masjid harami ga wurin masallacin ɗauka aikin da wani sallamar wurin masallacin harama da hari to kaga hamiyar jahiliya kenan yau ka gani hamiyar jahiliya kenan yajin zuciya ne irin na jahiliya to kaga kai yajin zuciya ka hana aikin Allah a wannan yajin zuciya ne na jahiliya in ga yajin zuciya ka hana wani abu sai da abu da kake da haƙƙi ciki amma dan ɓaci ran ka hana wani haƙƙi na Allah dan ran ya ɓaci ran ka hana ba wannan ba da wannan aikin ne jahiliya
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها to a nan mafi Allah ya saukar da rikuwa ta sa duk da manzon su sallallahu alaihi wasallam ya saukar ma ga mu'mini fasala ruhun sai sun da su ala an yahudi su za su dawo ne kabilin daga shekara mai gamatowa walan yanhaquhum min al-hayyati ma la yakal kufara abin da yake kan rayuwa ya ji mutan nan su da rike su ba ta yi ba su mu hadda bari a cikin yake su Allah ai Allah ya rubuta musu ayyul mu'minin Allah ya rubuta wa masu imani kalmar ta kawa kalmar nan ta kawa ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yanha ara wannan kalma ila takawa zuwa takawa yan ha domin ita ce sababu ha sababin wato takawa ce mun takawa ce wa kan da ma sun zama haka bi hasu da yin janta da kalmar da wannan kalma ne da kufar da kafirai wa ahal hada ma sun zama sune ahalinta adabin tafsiri ko adabi ne tafsiri وكان الله بكل شيء عليما ubangiji ya tabbata masa ni da kowane abu ai lamai lamai bin da kuke gwamnati tafiyar mai manzuwa da zalika da wannan wannan ma'anar da yana daga abin sunan Allah ta'ala annahu cewa fi sama annabi ahadu ha madwan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi لقد صدق الله رسوله الرؤيا هذا الحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ya لا tababu da kuma a wajen jawabin kuma ban karu da lokaci manzo Allah bai bamu labari bane ya ce yayi ya ga mun cikin maka kuma mun zo mun shiga a- da abinci da komai mun yi harawa mun ai- mun kara aikin haji mun yi aski mun yi yanka hadaya ba mu gani bane da zan hada wannan to shi kenan sai Allah ya ce to wannan ko wannan abin da kuka faɗa yadda Allah ne la karfa da Allah rasuluhu ruya wallahi Allah ya gaskata manzon sa ruya ruya nan gaskiya ne za a yi ya gaskata masa ruya nan da haƙi da gaskiya domin a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya gani hinnoma a cikin bacci amal hudaybiyati a shekarar hudaybiya kamar hududihi tun gaban fitowarsa daga madina sai ya gani a ruya annahu ya dukulu makka ta gashi na shiga cikin makka ko shi kansa wa ashabu huda abokansa amini na gasu abin ta tuba sa tsoron kowa wa ya halikuna suna aske kansu sun aikin hari sun gama sun aske kai wa ya kasiruna matan su suna yin sai haka ya gani ba habar da zalika sabu manzo Allah ya ba abokan sa labari shi kun ji ruwan da ya mun je mun shiga makka cikin lafiya da aminci da komai mun yi aikin haji mun gama mun yi askin yi sai dai mun ai duka nan kamar mun sai suka yi farin ciki sai ma harabi yayin da suka fita kuma za a je makan ma huta da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallahum al-kufar ga hore da dakilan da su suka tsare su hudayya da nan hudayya wa rajabu suka dawo wa shaka alaihim zalika abin ya abin ya tsananta kuma gare su ya ya ta gare su annabi ya ce za a yi ba a yi ba wa rabu ba'd al-munafiqina ya saba abin munafiqai su ko gonto to nan da sai wannan aya kuma ka kace lakin sai Allah rasuluhu ruya Allah ce wallahi Allah ya gaskata manzon sa ruya ruyan nan da ake gaskiya ce tana nan tana zuwa dan ba a yi da wani shi da shi ba wa qawluhu fadin sa bil haji muta allukum ne na tayar da sadaka da sadaka aw halin ko hali ne yana ruya daga ruya amma ba da ha abin da ke bayan ta kuma tafsirin ha tafsirin da yake ne shi da tarfa lonna din nan ruwa kenan wato abin da ya gani da ya gani wallahi kuna shigan masallacin harama da haji wallahi na shiga masallacin harama da hajjin Allah ya so ni tabaruki ta tabaruki ce dan Allah ya tabbatar da shiga amin ina amintattu kuna masu aske kanun ku wajen ushu ya yi kuri ai dani a shuri ha kuna masu aske dukkan zafin kanku wa muqassirin kuna masu sai ai ba ba shuri ha kuna sai shi ba alin gashin ta wa huma halani waɗannan halaye ne guda biyu muqaddar ta na ababan kaddarawa la ta hamu da ba ku tsoro abadan har abada amar wai gaskiya ce فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قريبا saboda Allah ya san abin da mutum da ke sulhi a cikin wannan sulhu wannan sulhu ko sulhu ko ba ku shiga dai ku shiga maka ba ku koma ku shiga maka ba Allah ya san abin da muka sani ba ciki min salahi ne daga gyara ai sulhun annabi ko ba yanzu shiga maka ba ya ya ji ya fa ce ku shiga cikin maka dan ga kun zo har umra kun zo ku zo da kayan yaki ba mun zo da komai ba su ko suna a shirye suke yanzu ga nan kuma sun riga sun tsare ku ku za su tsare ku ba ku zo da har mai yaki ba in kun ji fa abin da yaki yanzu to abin ba ba sai yaki abin da yake ba sai inda zai ke ba kuma sannan a cikin gurin akwai akwai akwai alheri dan za su shiga cikin su su shiga cikin su za su rinka jin alqur'ani suna jin wanda ka annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganin mu'jizozi suna afkuwa wannan fatahi ne babban wadansu musulunta masu dimbin yawa kafin ma a zo yakin makan baki da a samu sulhi to wannan ku shi jawo maka sai bude ta akai gurin ba yaki ba domin wannan sulhin ne ya jawo galibin mutan maka duk suka musulunta kafin annabi ya zo da wannan Allah ya zo da fatahin maka kawai da haka ba ta ga wasu makata ba ta yakin maka ta kai fatahu makata bude maka ake cewa bude ta kai kawai ba yaki ba ya san abin da muka sani ba Allah sai Allah ya sanya wani fatahi wanda yake muka sashi min min zalika dukhul kuma bayan wannan shiga muka yi sanya wani fatahi kusa ko mutum haibar shi ne mudin haibar wata haka ake ruyan wira annabi kuma ta kai anta fil amir qabil a cikin ne kawai mai gabatowa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين kulle كله shi Allah shine aiko manzon sa ai shi aiko manzon sa sallallahu alaihi wasallam bin hulal biya wa dinin haƙi da addinin gaskiya ni yuzhirahu da wani rinja da wannan addini ai bayyana addini ai dinin haƙi bayyana addinin gaskiya nan ala addini musu addinai kullu hi dukkan su ai ala dini ba kira addini musu dukkan wannan addinai وكفي عبد الله shahida شهيدا Allah ya isa mai shaida annaka cewa kai rasulullahi mursalun abun aikowa ne limamu kira da abin da aka ambata nan kamar qala ta'ala kamar da Allah ya ce ga shaidan nan محمد رسول rasulullah Allah ya isa shaida Muhammadu manzo Allah ne Allah ya isa shaida mubtada wa mubtada ne ya masa habaru da labaru da ya ku habaru shine labarin sa Allah ya isa shaida cewa Muhammadu manzo Allah ne والذين معه ita da wannan ya isa in Allah ya san kai nasa ne ko wani bai sani ba ta magana idan kare sani in yi sani ba dan ya sani dan amfanin kansa ne ba dan kai ba kai Allah ya riga ya yi ka ba ta magana to Allah ya riga ya mu Allah mai mulka da yake idan da ba ake nuna ku sani dan ku ku yi amfani ku samu sa'ada abadiyya dan haka ake nuna masha Allah shaida cewa Allah ya sani shi annabi ne kun wannan shine yayi ka wallahi ne والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wanda kuma suke tare da shi din nan wato ashabuhu abokansa din nan ne mu'mini da gaske masu imani mun kada mu mutane ne kamar hu ashiddahu shi ne labarin ta ashiddahu masu tsanantawa ne ai jilazun masu kaurarawa ne al kufar da kafirai la yarhamunahum sabba annabi ba sa yin kan kafirai rahmau masu yin kai ne kuma amma bai rahmu a tsakanin su kamar yin misali shi ne labari na biyu ai muta'adihuna masu tausasawa ne mutawadduna masu soyayya ne kalwalibi kamar mahaifi ba alwalabi tare da ɗan haka soyayya take tsakanin sahabbai تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا wana kurkurun kaga abokan annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu yawan ruku'u suna masu yawan sujjada halan halaye ne guda biyu halan kashi su masu yawan ruku'u da sujjada yanda nuna misalin misalin hudu ya kalmuna suna neman baiwa daga Allah wanda wannan da yaddar ubangiji tabaraka wa ta'ala تريهم في وجوههم من أثر السجود sujud ai alamatu alamun abokan annabi sallallahu alaihi wasallam mun tada mun tare ne shi wujuhin yana nan cikin fuskokin su kamar huji ne labarin sa wa nuri shine haske wa yaron da fari ko hulun ji da za a san sahabban annabi da yake fil ahirati a gidan lahira da wannan za a san annabi cewa su saboda sun wa Allah sujada hiji ne a cikin duniya mun asar sujudi da gogo sujada mutu Allah mai lafiya ne mata Allah kabihi al-habaru da wanda labarin yana ce da shi ai ka ina ta ka san gaskiya ne guda mun sujada wa wuri ma amma da iradi halan hali min da yi da dalilin sa المنتقل بالسواء إلى الخبر وعلى باري ذلك مثلهم في التوراة هذا الوصف وانا سمع لنا على مذكور أبو أما تقول لنا جسمه أو كان النبي مساوي في جنة أي سمع تقول سمع صحابة النبي جلال في التوراة تشتم التوراة مرتبع ومهبر مرتبين إلى الأباء يسمع كما تشتم التوراة أبو كان لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يند كلانا ما عند ما عند ما الله يفيد تشتم التوراة ما أتشتم التوراة دوسو زمي دوسو سيدنا أبو بكر جاشا أنصاري سيدنا أبو بكر دا أمد أوسان سيدنا دوسو زمي تشتم التوراة ليه بلاسي دا زمن بلاسي دا komai domin ko sanda Abdurrahman bin Auf ya tafi kan yawan ne ya sauka wajen Utsman al-Jumhuri ko da ya sauka shi da bayan ya tafi da ma al'ada sabo sai yake sauka lokacin ya yi suka tare da shi kana da shiga ba ko ya zo daga harami shi da ransa a kashe shi gobe ya tafi da mai daure shi daure jikinsa saboda halin kufa ko ya hal arami dangane kan sama ji yake ni ne Abdurrahman dan Auf dan kaza dan wani dan zuhurata sai ce ga sanin ya isa ina ne dan zuhurata yake shi ko na ya fara masa shi ba abin da ya faru sai ce ya faru bayan ka an aiko annabi an aiko annabi a cikin amma kai kana da cikin dangin sa wajen uwa tunda kake kana da cikin dangin faraka dangin sa ne wajen uwa kai ka zama miji arzuta mutane da shi sai ce na gani bayan na ga shi da shi haka zane in sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na ga wani yaro yana rike da da da da da ake masa da diddigar sa wani saurayi ne sufa kaza ne sufa kaza ne sufa sai ce wannan ai sufa Abubakar ka faɗa sai ce to haka yake a cikin Taurat sufa shi ne wanda yake bayan su shine Halifa bayan su shi kuma wani yaro shi ma saurayi yana rike da diddigar sa shi ma shi ma sufa ta kaza sufa ta kaza dogo shi ne sai ya umar bin hada duka faɗa sai ce sai ce to shi ne nabi ba ni ne ga sufa ta kuma ta zai na Usman ya rinka kuma ta zai na Ali har ya muka Abdulrahman dan Abu shi kansa da kansa yana da ni har ya muka Abdulrahman dan shi kansa to haka duk da cikin taura da yadda za su yi da abin da za su yi da abin da za su yi duk a cikin taura haka kan tsara to gani anan ba mun tafsirai suke kawo isa sai na wani dan a san su gobin su gobin annabi da abokan su da akwai cikin taura to gani shi ga wasu sai wata isa ta sai na wani sai na wani da yake shi da zai bude sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace ya kisa ba zamanin sa to ya riga a cikin ilimi su da Isra'ila sun sani a cikin attara sun sani ɗaya daga cikin abokan annabi na ƙarshen zamani shi zai zo buɗe shan abin da suka gani a tara ba su ga ku za su san zo wani su imani ba su gani ba aikowa za a yi dai a zo a buɗe garin ne suke da su imani ba za a zo da yaƙi ba su gani su ganin suka zauna suna jira suna jira amma sai manzo Allah ya bayyana har yi wa fadi suka ji abubakar ya mai shi ma ya ji suka ji na murya mai shi abin gaske ne to wannan ne a wannan azamarin da shine zai zo zai zo duka shikenan sai na marko sai har ma sai da shi bai bude shi manzo Allah dama ya yi wasiya a jiya bude shi ya faɗi za a bude shi sai na abubakar kuma ya faɗa ya sai na ya sai na umar wasiya da shi bude shi shikenan sai lamar ya yi ya sahabbai duk aiki za a je garin bude shi ya takarda ya aika ina kiran ku zuwa ga Allah ga shi yana zuwa suke nan suka yi shiri suka yi harama suka ji ba yaƙi za a zo don mu a cikin addaura wanda mun gani ba za a zo yaƙi ba za a zo da yaƙi nan ba in dai annabi Muhammad annabi ƙarshen zamanin ne wanda shi ne suka mutu annaba da ma zo da yaƙi ba zai kuma mutu ma bai ganan ba kuma wani ne yake yake ma shi ne ganin mace ɗaya daga cikin halittun sa na biyu to shi ne zai zoye da buɗe ya zama da yaki ba to in su ne kuma sa zo magani shi ga yadda na amari ya da takarda shi ga aka yi harama aka shi shi ya sahabbai suka tare na na garuruwa da na ƙauye da na gari da aka haɗu shi ke nan aka shirya kuma za a tafi duk aka haɗu kuma to sai na maru shi abin da ya mallaka wani doki ne ƙuru shi ne doki ba da wani doki kuma riga ba da riga sai muraka riga ne bai ta banke bai ta banke ali karin ya banke ne ya banke wajen saba'in ne a jikin ta wani gun baki wani gun ja wani gun haifi wani gun fata ma ya riga shi da fasa da ba da rigar nan ta tufa ya muraka ba da wani riga ta a rana kana an gama shi ne shi da su na mari an gama an gama sai fito shi da za ka bude ga doki ta kuma je hau bismillah sai aka fito daga madina sai sahabbai din su ke sani sai wannan su haɗa kai da waɗannan gida sai za a ce amiru mu ne ne kula sarkin mu ne mu ba mu akan da kai inda mu manya manya da ado da su an kayan yaƙi su ne su yi iri iri da mashina kan wannan kuma ne ma an yi muhanguwa ma ba za a sanje shi ba da kuma wannan riga kuma aka bin da haɗa kai shi za a yi to sai na mu da tsoron sa ake yi dan mutum ne tsoro kuma galibi abin duk da ya galibi a kan gaskiya yi yana da haɗa kai nan haɗa kai har sai aka samu wadansu akai Allah ya masa Allah rabba Allah bai sai sai shawara da sabai ba Allah masa ko ana ga Allah ya masa daga muka tare shi amin jabir mu'minin mu yanzu abin da muke so ka sake dai ka kuma sake diga wannan Allah na sake diga na da sai ga mu'minin yanda aka bari manzo Allah yana hawa duk ana hawa ka sake shi a kuma ni doki na da Allah ya bani kina shi sarki yana amfani da kayan da tilmal in bai da nasa ina da shi ke ina da nawa gaci da lokacin da nake da shi da wanda kake so sai hawa dan shi kenan riga kuma ita wannan insha Allah ya bani akai akai akai tashi da wannan dan aka haka haka aka haka dole a ci wannan ake da wannan wannan ake da wannan na shawar wanda za a yi aka sai aka saki sauka wani zangon gobe sai aka nace masa sai ka saki domin yanzu in yanzu ma muka duka haka wannan ma duka ashe ma sai ne ai zai ma abin ƙarya ne ba ma sai ne ba ai zai da ba ka ba ni wani ne ne ne duk jama'a nan tare da yi a cikin ado da manyan da wakai inda ne da ba sai da gare ne shugabu da dalilin ana kawa duk a cikin ado amma sai a cikin umma da ɗan yaran lokaci ko amma yanzu zai yi kici za a yi ta ce da jiwanci sai su ƙara za su ce to shi kenan amma wazo sake riga ba amma don ku kawo da suke so shi kenan suka to shi ke na abu ya ce har dokin ma ya ya sake rigar shi ke na za ka jawo dokin shi ke na aka buɗe shi aka taɓa shi sai saka ya Rabi ya aka zalo shi, rawa doki ne da ake zalin da kan zagen nan wanda suke sauran wanda mazala ya bari, mazala ya bari da wakan guda biyu na rage su mali. Shi ke nan, doki ya daɗe da ba a haushi ba, da ya jifo kuma an haushi, don na marko da wani ya iya doki. Shi ke nan doki dinga kuma, dinga tsalle yana kuma shan iska, ina takama yana tsalle. da aka kuma yi yarda da sahabbai suka shiga da kuma ana dariya ana munna shi ke nan ta su farko su ce na murya dawo ƙasa ko da shi ke nan na yarda na ai na sauke da kwanawa sai ko ba shi a buɗe ba dokin sai aka buɗe sai ko ba kana shi ke nan sai rayuwa ba shi subhanallah subhanallah aka dinga haɗa kai a haɗa kai nan a haɗa kai nan a haɗa karshen da za a yi su kare shi su kare sai na umaru kun san a zamanin annabi ma ya kan faɗa abu mu za mu haɗe su wajen a tara shi abin Allah ke gudu ka dauki kawai suna kada da wanda addini gaskiya da kanta suke sauna ba da wani ado da wani wani doki ba kenan ana ji a tafi amma kuma duk dai ne a bashi shi da har aka doshi sham aka doshi indiya ainihin garin da baitul maqdis ke da aka je aka doshi da wuri duk ajeji an yi rafiya rafiya da tutoci da inku da abin nan kayan ado kuma ana fanna amir ne yi na halifa maza Allah ga hanyar yana zuwa an yi murna an kawo askarawa an tsaye da su ko ana an yi ado an shashashe wurare an yi ado an ji ana jiran bai kowa zaɗi wannan a cewa shi ne wani ne wani ne kenan mu je dai ba ga abin da za ga an garawa da zai ko ana aka zo kofar gari an daura ga an an daura ga ana maraba da amirin mumini da dole komai da tutoci da munna da zuwa ko ana kashi kashi duk a zo a shige a zo a shige jama'a suna kallon ana ta kallon sa bai ko tsoron sa baki aka da shi masallaci zai shi magana manyan manyan bari isra'ila suna cikin masallaci kuke nan zai haka muka gani a tsara haƙƙoƙin masallaci zai inda shi ne hannun zai ba za mu ba za mu kare shi ba suke nan sai suka doso da kai suna zuwa wannan su raba nan wannan su tsaya nan har sai na wari da su akan gurin dokin sai suka tafi suka ta wannan su suka tare shi shi ke suka yi kan hannu mara ba da kai ya yi rumuni da mara ba sun mu ne mara ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka muka ganta a cikin atawara da tsurin dokin nan da tsumman rigar nan da ka zo muna ga wani kasaitaccen doki sai mu fada ku da yaki duk ba zo wani zuwa gaskiya ne ba eh da Allah ya da wannan haka mu gani kiran na da wani gani da mamaki kun gani ba a yau ko ka gane
ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطره فآزره فاستولى فاستوى على سوقه يعجب الذراء ليغيظ بهم الكفار misalin kuma sahabban annabi cikin ne ila mun kidan mun da ne khabar hu labarin su to kazar'in misalin sahabban annabi a cikin ne ila kamar misalin abin shukawa ne wato noma ne da aka shuka ya fitar da shaqahu dan tsakin sa guda daya ya tsoro da kan guda daya isku ne dai shaqahu wa fatan ya ma shaqahu ai jarahu ya fito da yan tsakin sa fa azarahu ya aka yi sai karfafa shi wato bil madda da madda wal kasr fa azarahu ko fa azarahu ai qawahu ya karfafa shi wa arafu yake da shi yana nan yana tsakin nan ya so da karfi hukka da galan hukka da galan sai ya kauri ai da ya yi kauri hukka sai kuma ya daidaita kawai ya yi karfi hukka kawai ya daidaita alan su yi bisa wajen jama'a ta sai su yi bisa a salanka idan mu sai kan ne na wajen jama'a yanzu mun zura ai kuma kuma ya kayantar da manoma kuma ai zura a hudun da suka shuka su masu noma su yi kirhi domin samun domin samun su masalan sahabaka Allah ya kamanta sahabban annabi radiyallahu ta'ala anhu min zalika da wannan ya annabi domin abokan annabi ba da ufarowa suke yi killatin cikin kankanta cikin karanci da ruhin da rauni haka suka faru farko da annabi shi kada sallallahu alaihi wasallam shi faru bai na bakar har imani shi su ji haka to sai sai dai masu sa na habiba wannan da za a gani wani umma shi suna cikin gida shi ke na duniya ga su faru su kadan a cikin rauni da karanci da kuma rauni fa kaga ku ana nan ana nan sai suka yi yawa wanda wani suka yi karfi ala hasan wujuhu su sun fi tabbata shi kuma da sallar ma sai da ba ba da karfin su kuma duk baki daya ji ji za Allah ya yi wannan ne domin su fasar da alkufar kafirai jihin da su mutalukun yana ta yi mazubin da abin shafewa dalla alaihi ma qawluhu da abin da ke gaban su shi gare shi ai shi bihu an kamanta sahabbai da zalika da wannan وعد الله فصلوا في في بلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه fasali sun falalar abokan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wajen wannan ayar ba kai to fasali sun falalar abokan annabi sallallahu alaihi wasallam عن عبد الله بن مسعود ya bu abdullahi dan masaudin أن رسول الله صلى الله sallallahu alaihi عليه وسلم wasallama قال ya ce خير الناس kiyayen mutane sahabbai na والذين kamar wasu ke bin sahabbai na su suke bin sahabbai na su yi ko su ne عن tabi'ai عائشة ya mabana na aisha Allah ya zagare ta ta ce سأل رجل النبي صلى الله عليه wani وسلم mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam أي الناس a خير cikin mutane wanne ne ya fi قال sai ku annabi ya ce القرن الذي أنا فيه zamanin da nake ciki to mutanen da suke tare da ni a wannan lokacin su suka fi kowa ثم الثانية sannan kuma na biyu wanda ya zauna da su sannan na uku wanda ya zauna wanda ya zauna da su قوله خير الناس faɗin su yayyan mutane ƙarni na ثم الذين sannan waɗanda suke bin su يعني ina الصحابة nufin sahabbai ثم التابعين sannan tabi'ai والتابعين da masu bin tabi'ai kuma والقرن karma a nan كل أهل ai زمان dukkan ma'abuta zamani to karni kenan قيل aka ce هو أربعون سنة wato shekara arba'in ne shi ne karni وقيل aka ce a ثمانون shekara tamanin ne karni وقيل aka ce a shekara ɗari ne ne karni عن عبد الله بن عن عن عبد الرحمن بن عوف ya bu abdurrahman dan auhi أن رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce أبو بكر abubakar في a الجنة aljanna yake وعمر بن umar الخطاب dan hadabi a cikin aljanna وعثمان بن Usman dan عفان Affana a cikin aljanna وعلي بن Ali dan Ali Dalibin a cikin aljanna وطلحة Talhat dan Zubairu a cikin aljanna Talhat bin Ubaydillah kenan a cikin aljanna والزبير Zubairu dan Awam shi ma a cikin aljanna Abdurrahman dan Auhin a cikin aljanna وسعد بن Sa'ad dan Abi Waqqas a cikin aljanna Sa'id dan Zaidin a cikin aljanna وأبو عبيد abu kuma ya rufe amir bin jarrahi shi ma a cikin aljanna har dai wace nan ba ta yi gurin jannati to da mai yusu amir da aljanna wa kanna kun mutum ne ya furta yi Allah ya faɗa da kansa kamar ba da lamba a shirwa sai mana sai mana da kakani to ba ji to وأعرج عن سعيد بن زيد ya rubar da sa'id dan zaidin misalin wannan hadisi وقال yace هذا أصدق من الحديث الأول wannan shi fa inganci hadisin daga hadisin bargo أنا أنس بن ya zo da ana dan maliki yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أرحم أمة أمتي أمتي mafi jin dan al'ummata da al'ummata abubakar shi ne kowa jin dan al'ummata da al'ummata وأشدكم في أمر الله mafi karfin su ko a cikin lamarin Allah a al'ummata Umar ya fi kowa karfi a lamarin Allah وأشدكم حياة mafi tsananin su kunya kuwa Usmanu Usman dai لا عثمان Mhm.
وأفرا وأقراه miji ki alƙalanci a cikin su an san abi dalilin da yin kira da ilimi ai sai to gani to
وآدمهم miji san miji sanin su ko da halal da haram mu'azu mu'azu min jabalin mu'azu min jabalin
وأفر له miji ilimin su da haraibi بدون ilimin gado zo da dan galibin أقرأه miji karatun su ga qur'ani أبي بن ubayyi dan ka'ani ya fi su sanin qira'a ولكل قوم أمين akwai amintacce kuma ga kowace mutane ga kowaɗanne mutane وأمين هذه amma aminin al'umma ta أبو عبيد abu ubai na ta'amai jirgin jira su shine aminin al'umma ta وما أذلمت الهلراء ma azallan dai وما أذلت mai الهلراء kora koran nan ba ta yi inuwa ba ita ce sama ba ta yi inuwa ba ولا أقلت الجبراء mai kura-kura kuma ba ta ɗauki ba أصدق لهجة أصدق.
أصدق لهجة sama ba ta yi inuwa ga mishi gaskiyar zance ba ƙasa ba ta ɗau mishi gaskiyar zance ba من أبي ذر irin ajizarin babu irinsa
أشبه عيسى mu'ini kama izi kama da iza في ورجل a cikin tsantsa kama da iza cikin tsantsaninsa قال عمر umar yake فنعرف له to ذلك mun san haka mun ko san haka gare shi ya rasulullahi قال نعم maza ku ce mai ya rasulullahi mu ko shi da haka gare shi ke yi ku sani Abu Zarrin ba da gaskiya da za أخرجه الترمذي kin mu ne ya fidda wannan hadisi مفرقا abin lallabawa a cikin da gida biyu أحدهما sayan su إلى su قوله zuwa faɗin sa أبو Abu عبيد Ubay da ta'amirin lillar rahi والآر- والآخر sayan ko na biyu إلى أبي su ذر zuwa Abi Zarrin عن أنس ya zo da sayyidina Anas أن رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam سئل أهدى wata nan ya hau uhudu fa'ada an kira maka bai fa'ada ya hau uhudu dutsen uhudu dutsen nan na madina وأبو da بكر shi da abubakar وعمر da shi- da umaru da usmanu suna tare su hudu manzo Allah da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman suka hau dutsen uhudu tare فرج ف- فرج فرج فجه shi kenan ya aka yi sai dutsen uhudu ji annabi ne a kansa da abokansa sai dinga rawa da su dan daɗi dan annabi ya hau shi sai dinga rawa sai ku annabi ya ce sai annabi ya dake shi da kafarsa ya daɗi da mure shi da kafarsa uzmul uhudu tabbatu kai uhudu tsaya أراه لربه برجله in ka gani ne ya dake shi ne da kafa ta sai ce tsaya uhudu ne na rawa فإنما عليك من annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu ga shi kan shaida sai ji annabi na kanka wannan an huta amma abu bakar siddiqi ya shaida masa da shahidai guda biyu umar da usman ka ga shaida musu tsanaji
وعن ابن مسعود ya maza abdullahi dan musu
da ubangiji da mutanen ka ake wallahi in gaya musu sun tabbata sun san shi da shi da iyayen da shi yi za su san